بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai yau sha biyar ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da dubu arba'in da shida wanda ya daidai sha biyar ga watan Maris dubu ashirin da biyar miladiya a wannan majalis na mu ɗauki tafiya alƙur'ani mai girma. Muna aya ta arba'in. Allah ta'ala ya ce ya bani Isra'ila ya ku wato ‘ya'yan Isra'ila اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كتنا نئما دليمك وأوفوا بأحدي كما كتك القورين أوفي بأحدكم لن تك القورنك وإياي فرهبون كما لي كلي ذاك جزوه وانا الله تعالى كمان دا بيان يا جماعة أجيا ya gama kisan annabi Adamu saboda dan Adam ya fahimci ni'imar da Ubangiji ya masa tun lokacin da ma ya halicce shi ya kuma halicce mishi abin da ke cikin duniya baki daya dan adam ya fahimci cewa Allah ta'ala ya samar da shi ne a duniya ba saboda kawai ya ci ya sha kadai ba saboda ya kula da rayuwa yadda za a wanzu da adalci a ban kasa yadda kuma za a bauta ma Allah a zanta mushi bauta shi daya to yanzu ba ya gawa kisan annabi adam wanda a nan kowa zai ga asalinsa to shine zai ba da buga misali da misalai na rayuwar banu isra'ila banu isra'ila al'umma ya Allah ta'ala ya dinga musu ni'ima babu wata al'umma an ba al'umma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Allah ya mata ni'ima irin yadda ya bani Isra'ila amma da yawan su aka samu sun kafirce sun butulce sun kalubalace ni'imar da ubangiji ya musu da fadara dan haka su ma abubuwa da yawa na azaba ya same su to mu ba ubangiji abin sa ubangiji zai ga mana kissan su shine mu ba mu ji ku jan kunni yayin da mu ba muka ce yanda banu Isra'ila suka yi wajen wajen mu'amalantar ayoyin ubangiji mu haka muka yi to wannan lalle zai zama wato abinda mu ba za mu sami sakamako mummuna irin yadda su ma suka samu sakamako mummuna tun a duniya ma kafa je lahira a to mun fara matashiya game da wane ne Isra'il din muka ce annabi Yaqub shine Isra'il annabi Yaqub shine Isra'il Isra da Il kalma ce guda biyu aka hada da bawa da kuma Allahu Isra'ila ya nufin Abdullahi bawan Allah. Muka faɗi yadda su ɗayayen nasa, asali inda suke rayuwa a wani gefe na Filistin. A gefe ne ba wai cikin Filistin ne ba, saboda galibi a lokacin akwai al'arabul ba'ida, larabawa ta nesa wanda suke suka rinka rayuwa a wannan wajen, kamar kananiyun wanda ake sani da al'arabul ba'ida ko arabul amalik. haka zalika da fainikiyun da sauransu da wasu daga cikin larabawa ne wanda suke a nesa a nesa an aka ce larabawa a nesa na nesa wato larabawa da yanzu ba mu da tarihinsu ba irin larabawa na wannan bayan larabawa ba lamsu na kasa suka shi uku ko larabawa na nesa kamar adawa da tamuda duk larabawa ne kamar su jurhum duk larabawa ne sai larabawa wanda suke al'arabul ariba su ne larabawa jikan kafariyawa wanda yan wajajen yaman da sauransu sai kuma larabawa wanda ce bangaren hijaz su manzan Allah kenan su kuma wannan jiku ke na adnaniyuna ɗan adnanu za ka jana cewa ɗan adnanu na su wai ba da sauransu sau da wannan haka larabawa wato kashe-kashen larabawa suke to a lokacin nan a na filistin an sami kananiyawa an sami fainikiyuna sannan kuma an sami wasu daga cikin ƙabilun larabawa wanda suke suna na nesa sannan kuma aka sami a wasu mutane da suka taso suka zo suka zauna a wajen aka koma ana kiransu Palestine wannan sunan su ne asalin masu wannan masu wannan suna na yanzu wanda a yanzu sunan sunan garin ya bi su amma shi annabi yaquba yana daga gefe ne daga baya kuma ƴaƴan nashi manya maza guda 12 abu abu ya faru tsakaninsu da annabi yusuf har annabi yusuf ya tafi masar to daga baya bayan ubangiji ya ba annabi yusuf dauda baya ba shi daula shi ke sai sai annabi yusuf ya kira su ya kira su annabi yaquba da shi da iyalansa duka suka tafi suka zauna a masar suka yi ajalin tsawon zamuna kaga tun a wancan lokaci sun bar falasin falasin ko ba bari aka yi ba ba ba kuwa ba tun a wancan lokaci sun bar falasin tabbas kafin zuwan su annabi yaquba akwai maganganun cewa ya dinga zuwa da dan raya yana raya wato wannan masjidil aqsa zan yi magana kan masjidil aqsa nan gaba insha Allah saboda a fahimci yadda ma a fahimci cewa dama can kafin annabi ibrahim ba ba ma yaquban ba ba ma ishaqin ba dama kafin annabi ibrahim akwai wasu mazauna a wajen a to amma su wato yaran banu isra'ila sun koma can masar daga baya har zuwa lokacin annabi musa annabi yusuf ya fara da'awa aka fara samun dan tsama da sauransu da adawa har ta tsami lokacin annabi musa daga baya sai suka dawo dawowa aka ce su zo su ƙara dawowa inda su kaɗai ne masu tauhidi a wancan lokaci aka ce su je su ƙwace ƙasar nan wato wannan ƙasar a hannun wanda suke musharkai a wajen saboda haka suka tafi suka dinga sa'a Allah ta'ala ba su samu sun iya shiga ba da annabi Musa suka shekara arba'in Allah ya haramta musu shiga wannan ƙasa saboda sabon Allah da suka yi a wannan lokaci bayan annabi Musa akwai wato Yusha wanda shi ya gaji annabta annabi Musa bayan babu shi shi ne samu ya shiga da su cikin wannan cikin wannan wato ita ƙasa ta ta Masjid Aqsa inda ake cewa Quds a yanzu to wannan shine ta yanda suka suka shiga amma da can galibi a gefe ne sai kuma ana samun Yakuba ya rinka kula da kasancewa shine annabi a wannan lokaci ya rinka kula da shi Masjid Aqsa yanzu ai magana kan Al-Masjid Aqsa din yanda abubuwa sai faru asali saboda idan aka hada wannan tarihi zai saka fahimci wai ubangiji me yasa idan aka zo kan banu isra'ila yake tsauraran maganganu a kansu kuma me yasa a wasu lokuta zaka ji ana tsine musu ba kuma me wani alƙawari ne suka dinka yi ubangiji kuma suka dinka karyawa sannan kuma mu ma a yanzu tarihi da muke da muke tafa gwamzawa da su a yanzu na su falastinawa na da ɗayan isra'ila da aka zo aka sa mana jangon a wajen me ya me ya faru ne aka samu haka to shi masjid al-aqsa ba zai yi ai maganar masjid al-aqsa wato nan kusacin kudus ba dole sai an yi magana akan masjidul lahil haram shi wato masallaci mai alfarma na na wato can maka dole sai an yi magana akan wannan a waye farkon wanda saboda shi masjidul aqsa sabani da aka yi akan sa reshi ne sabani da aka yi akan masallacin Allah mai alfarma da ke maka masallacin Allah mai alfarma da ke maka malamai suna da sabani akan cewa wane wane ne fara gina shi a magana guda biyu shi ya fi shahara a bangarin malamai maganar farko aka ce annabi adam shi ne ya fara gina wannan masallaci mai alfarma annabi adam bayan sakowar shi kasancewan dama allah ta'ala ya bashi kalifanci kuma kalifancin nan babban abin da ake son ya tsayar shi ne tsaye da addini da haka da ya zo farkon target ɗinsa malamai suka ce abin da ya fara yi shine wato wannan ɗabbaka a kiyaye addinin nan shine je ya gina gari wato masallaci mai alfarma wannan shine ra'ayi na sa'id ibn musayyib shi ake rawaito daga Abba shi kuma Ibn Jauzi ya rajahi yace wannan ra'ayin ya fi masa Imam Muhammad al-Amin Shankiri daga cikin malaman zamani sun ce wato wannan ra'ayin duka ya fi musu saboda fadan Allah ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lillahi bi Bakka farkon wato wajen bauta da aka sanya wa mutane shine wato Makka masa wanda yake Makka saka ce to kaga Annabi Adam shi ya fara yin wannan tunda dama kuma khalifancin da aka ce yayi a shine kiyaye addini kafin kiyaye duniya ta to wannan shine ra'ayin farko ra'ayi na biyu kuma da ake da shi shine wasu malamai suka ce a annabi ibrahim shine ya ya gina wato wanda masallaci mai alfarma wasu daga cikin malamai kamar ibn ibn taymiya da almajiransa ibn qayyim ibn kathir sun zabi wannan magana hujjan su shine faɗin Allah ta'ala wa idh bawwa'na li ibrahim makana albayt a lokacin da muka shiryar da annabi ibrahim muka saukar da shi muka nuna mishi inda zai sa harsashin ginin ɗaki mai alfarma to haka wannan duka sabani ne aka yi amma kuma kowane magana in aka yi taƙiƙi za a gama kowane ta da irin naka gaskiya abin da ya fi bayyana a manganun malamai shine wanda ya fara gina shi wanda ya fara gina shi ya rayar da shi shi ne annabi adamu ko da ba mu ce watakila ya gina dai gini irin wannan ba amma dai shi ne ya fara wannan bauta a wajen kasancewar shi ne wato khalifa a ban ƙasa kuma daga cikin abin da ubangiji ya samar da shi a duniya doron ƙasa saboda ya yi shi ne ya kaɗaita ubangiji a doron ƙasa da kuma ya fi dacewa a ce annabi adam shi ne fara yin wannan tunda dama shi ne cikan wato khalifancinsa Allah ta'ala yana cewa ina ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salat kaga annabi adam shine fara yin wannan shine fara imani shine fara wato a cewa zai salla a bar kasa duk wani dan adam da zai zo ya salla a baya shi ba bayan annabi adam yayi a saboda haka ko da ko dai zama annabi adam shi ya fara yin gina annabi ibrahim ya zo ya yayar baitin ubangiji ya nuna mishi asalin kan harsashi inda abin yake shi ma annabi adam ba zai yi zama yayi da wato radin kansa ba zai zama yayi ne saboda ubangiji ya nuna masa tunda ai shi wannan malamai da yawa suna cewa baitul ma'mur da ke sama daidai a sayatin Ka'aba yake wanda wanda yake na nan kasa Ka'aba na nan kasa sai kaga waje ne da dama can a ubangiji ya riga ya tsara cewa shine mafificin waje a ban kasa a abin da yake yake ƙara nuna wannan ra'ayi cewa shi yafi cewa annabi Adam ko dai shi ya fara bauta a wajen ko kuma shi ya fara gini a wajen shine abin da Imam Tirmidhi ya fitar hadisi Abdullah dan Abbas cewa Allah ta'ala nazala al-hajar al-aswad min al-janna nazala al-hajar al-aswad min al-janna wannan al-hajar al-aswad blackstone da kake gani a a can aje harami to daga aljanna yake wa huwa ashaddu bayadan min al-laban da can fari ne kal ya ma fi wato madara fari fa sawwaratu khabaya bani adam wato tsaban zanubin ayan dan adam ayan adam suka mai da shi zama baki har yanzu ake ce mishi blackstone yanzu al-hajar al-aswad to wannan ya wannan hadisi ya riga ya tabbata to wannan zai zama a zahiri saboda ubangiji ya wato kamar tazwid wato provision ne ba annabi adam kamar guzuri ne ba annabi adam ya nuna musu cewa wannan waje waje ne mai alfarma kuma ake son ya cika da raya wannan abun a wajen shi annabi ibrahim wataƙila abin da ya yi ko dai ya sake renovation ne ko kuma da can ba dama ba gina annabi adam ya yi ba kawai an nuna mushi a daidai inda zai yi bautar shi kuma annabi ibrahim ya zo ya fara ishi ya gina ko ya sabanta wannan ginin wanda shine Allah ta'ala ya ba mu labari cewa wa idba wa ana li ibrahima makanan bait kuma malamai suka ce a wani nuna maka wannan shine ai farko da ya fara aji wato hajara da danta isma'il shi ma ya ambaci cewa wannan wajen waje ne mai alfarma ya ce rabbana inni askantu min dhurriyyati bi wajin ghairi dhi zar'in inda inda baitikal muharram yace na aje zuriyata na aje wato zuriya na da iyali na a wajen ake kai mai alfarma shi kaga da can akwai shi kenan da can akwai shi to kuma abin da yake Qur'ani ya faɗa mana daga harsashin wannan ginin da shi da dan masa Isma'il suka yi ashe kaga tun kafin Isma'il ma da yaro kafin wannan daki ne to sai da kashe abin da yafi kama shine farkon daki da Allah ta'ala ya sanya mana a ban kasa shine wato wannan dakin Ka'aba kuma wato Annabi Adam al-Azhar shine ya fara wato cewa zai ibada a wajen ko da bai gini ba Annabi Ibrahim ko dai shi saba da ginin yayi ko kuma shine ya fara cewa zai gidi gidi mikakke a wannan waje din to shi wannan shi daki mai alfarma tsakanin shi da Qudus yanzu mu dawo magana Qudus nayi wannan shi fada saboda abin da zamu fada yanzu yanzu a daki mai alfarma tsakanin shi da Qudus kamar yadda hadisi Abu Dhar al-Ghifari ya nuna mana da yake ce a sahihaini tsakanin shi da Qudus shekara 40 Abu Dhar ya tambayi manzo Allah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal wani masallaci ne aka sanya wa mutane su rika bauta a cikin sa a farko al'amari sai maza Allah ya ce almasjidul haram masallaci mai alfarma sai ya ce thumma ai sai wanne sai ce almasjidul aqsa masallaci na nesa wato masallaci na Qudus can sai ce kam bainahuma wato ratan nawa ne tsakanin su sai ce 40 sana shekara 40 to anan ne zamu zamu tattauna kan shi masallacin Qudus ya farfa al'amarin sai ya kasance shi ma ne gwargwadon da aka yi sabani a masallacin mai alfarma wa ya fara ginawa shi ma haka aka yi wannan sabanin wasu malamai su ce annabi adam wasu su ce annabi ibrahim wasu ce ɗansa ɗansa samu wasu ce ɗansa samu shi ne ya gina wasu kuma su ce a annabi ibrahim wasu kuma su ce annabi yaqub wasu ce annabi suleiman kaga ma da magana wurin guda hudu ko biyar annabi adama ɗansa samu annabi ibrahim annabi yaqub annabi suleiman kauli guda biyar a to duka wannan kaulin akwai waɗanda wasu sun fi wasu wato inganci a ce tunda an ce tsakanin shekara arba'in wannan tabbas mazala ya faɗi wannan magana cewa tsakanin su shekara arba'in to wannan abin da zai sa ka zai baka wato ne yankan shakku shine wato ba daidai bane mutumin da ya ce wai annabi ya koshe gida dan annabi ya kuma kamar yadda makisa annabi Yusuf ke nuna ma ya bai daga almadu ba dai saboda in ka ce tsakanin aiki mai alfarma da da da da kudus shekara 40 to kuma tsakanin annabi Ibrahim da annabi Yaqub in ma ka ce annabi Ibrahim shi gida ya mu shekara 40 annabi Yaqub babansa Ishaq Ishaq baban shi Ibrahim to kuma tsakanin su ya wuce shekara 40 tsakanin su ya wuce shekara kaga wannan shakawa bai zama daidai ba to kaga wannan annabi Yaqub annabi Yaqub ya fita ciki to idan annabi Yaqub ya fita ciki to min bai aula kuma daga cikin yayansa Sulaiman wanda aka same shi bayan Annabi Musa shi kuma. Annabi Sulaiman bayan Annabi Musa shi kuma yazo. Sai ka shi ba manzo magana a ce shi yana wato shine ya fara wannan gina wannan wurin sai ya saba ta. Amma ba shine gina ba. Shi ma ga magana wannan magana Annabi Yaqub da Annabi Sulaiman kaga sun riga sun tafi. A magana Annabi Ibrahim to idan aka ce kuma tsakanin Annabi Adam Annabi Adam shi gina wannan shi mai alfarma. Da kuma shi ma a ce Annabi Ibrahim shi gina Qudus ko bai taso ba. Dan tsakanin su ya wuce ga a wajen malamai. in kuma aka ce annabi Ibrahim ne to wannan shikenan to wannan shine zai zai iya zuwa a dauke shi haka al-Azhar shi ma wannan masallaci wato al-Azhar wato annabi Adam shi dukan shi ya gina su wato dan dai ya cika abinda ubangiji ya bashi umarni ne ne khalifanci a doran kasa ya tabbatar cewa an samu al'ummansa wato zuriyarsa inda za su rika bauta suna kai ta Allah ta'ala da bauta kuma su tabbatar cewa a wanda za su zo a bayan su sun ci gaba da raya wannan masallaci ne so a wanda suka ce annabi adam ko kuma bayan sa a ce kuma ko samu ɗansa to wannan ya fi ya fi kama ya zama daidai sannan kuma annabi ibrahim ko ce annabi yaqub an samu wasu lokuta ya rika kulawa da masallacin masjid al-aqsa kaga yanda aka annabi yaquba ya fara yin mu'amala da masallaci mai alfarma kenan masallaci da ke kudus so a lokacin sa shine babban malami wanda yake annabi sadaka shi ya rika zuwa kuma yana cigaba da kulawa da da wannan masallaci din sannan kuma bayan bayan shi tunda sun riga sun koma Masar ƴaƴan shi su fara dawowa suka ci gaba da kulawa da wannan masallacin ba sai lokacin Annabi Dawuda da Annabi Sulaiman ko gabanin gabanin su ma kace Annabi Yushau Annabi Yushau da ya shiga a tunda ya raba wajen kamar da zamu zo magana ya rarraba gurgurdan yanayin gida goma sha biyu da suke da shi ya rarraba anguwanni haka sannan kuma suka ci gaba da yin hadaka wajen kulawa da wannan masallaci saboda haka tun bayan annabi yaquba ya tafi masar kuma a san masar ya rasu ba a sa ya aiki mu sake kula da masallacin ba sai lokacin da su yushe suka shiga da suka shiga da wato banu isra'ila wanda kuma ya ci gaba da suka ci gaba da kula da masallacin hakikanin kulawa shine annabi dauda sanda kuma annabi dan sa annabi sulaiman to wannan shine shine abinda wato ya faru to kuga ko a takaice ko a yanzu muka tsaya anan zaka fahimci cewa wato yahudawa asali wannan wajen ba wai su ne suka fara zama ba magana wani yanzu yana cika baki yanzu yana cewa su fara zama to wannan kaga yana sai lalata tarihi tarihi wannan kuma alhamdulillah wannan in aka shiga ko su turawan suka wanda suka rubuta tarihi a cikin lokaci na kurkusa ko kuma wanda suke legacy na larabci duk zaka samu tarihi haka yake a sadare haka yake a sadare kawai su yanzu suna cewa saboda annabi yaquba da sauran annabi sulaiman sun sun zauna a wajen sun yi mulki a wajen sai kuma suke sai suke cewa ko dole wannan wajen ya riga zama nasu da kuma kaga yanayin tarihi ba haka yake ba a yau ko da waje ne kakanninka suka kada in mara gaske ne shekara ɗaruruwa bayan ba ka auren ka je ka dawo tabbas ba za ka tunda wuri na cigaba da rayuwa za ka samu wuri ya cigaba da rayuwa na wajen to kuma kaga ba daidai bane ka lokaci za ka kwace wajen haka to kuma balle kuma ba ma haka abin ya faru ba asali kaga akwai akwai masu wato wannan to a lokacin annabi Musa lokacin da aka ce dawo batul maqdis ai in za a tuna akwai wannan jabbariya mutane suka da ana kana aliyun a cikin wannan wajen da aka ce je jihadi ya tsarkake wani daki mai alfarma a hannunsu to har shi bai samu ya shiga ba a lokacin su baban shiga arba'in su yishau daga baya suka shiga to shi yishau baya ya shiga kamar yadda nace sai ya raba ya raba ya raba wato wajen gwargwadon angwanni wato kamar ka ce gwargwadon gidaje goma sha biyu da suke da shi yace duka a hado a ci gaba da rike raya wannan waje da bautan Allah to a haka suka tafi suka ci gaba da rayuwa a haka har aka sami annabi annabi Dawuda suka yaki da Jaluta wannan Jalut da zaka ji Bible da fada ya kashe Jaluta daga baya kuma yazo ya kafa mulki da Banu Isra'ila a wajen miki mai karfi wanda bayan bashi sai annabi Sulaiman kuma ya gaje shi wanda a tarihi ba a taba samun wani shugaba wanda ya yi mulki wato irin shi mulki na adalci kuma gashi kuma Allah ta'ala ya bashi aljanu da mutane a lokaci ɗaya ba kuma da ma tsuntsaye irin annabi Sulaiman ba gashi annabi sannan kuma gashi sarki to a lokacin sa wato banu Isra'ila sar an samu musu da da da tabbata a ban kasa saboda suna jagora wato suna karkashin jagorancin annabi kuma annabi Sulaiman ya tabbatar cewa duk wani fandaran su tunda shi yana da wato tsungiya a hannunsa ya tabbatar duk wani mai fandara a cikin su ya dawo da shi cikin cikin wato hayyacin sa ba ma su kadai ba hatta tsuntsaye da ma aljanu a wannan lokaci ya tabbatar cewa wato suna cikin wato biyayya na ubangiji duk wanda ya fita ubangiji ya ba shi dama duk girman sa duk inda zai yi in kaya cikin ruwa majini ne za a ji a danko shi a za a daure shi kuma a cigaba da gada mashi azaba har sai ya dawo ya bi ubangiji to haka haka abin ya faru saboda kaga a ce a tarihin banu isra'ila ba su da sarakuna irin annabi dawud da annabi suleiman amma ko a cikin wanda suke suke wato a suke tarihi a banu isra'ila ba wanda suka rena irin waɗannan mutane guda biyu ba wanda suka rena irin annabi dawud da annabi suleiman ka kaga yadda su zaka ga su yanayin sha'anin banu isra'ila yadda yake daban al'ajabi su wanda ya suna cikin rana ya dawo da su irin wato su suke fara fitarwa ka duba ga yanzu tunan da suka wa annabi Musa sai suna cin kakanuka suna bauta yaje ya dauko su ya dawo da su har suka shiga cikin inuwa ya musu nadiyar samun wato mulki daga baya amma kaga daga bayan da suka masa sun fitar da shi cutarwa iri iri har gwaiwa suka ce yana da shi bayan babu na muka annabi dawo daga annabi Sulaiman annabi Sulaiman da annabi fitar su a wajen su ba ma annabawa ne ba su sarakai ne kuma miyawu ne kawai wanda suke fitinannu har ma annabi Sulaiman suna ganin ma shi a tabaran bisihiri haka suke gani su a wajensu to wani shi sai aka ji wato duk wanda ya san tarihin yahudawa za ga maka zama da su wato ko isu isu to wuta ce da wuta haka suke mu ya namu juna tsakanin isu isu to balle kuma wani wanda ba su ba kuma wanda da ba kuma su can sun raina suna ganin ma wanda ba su ba shi ba mutum bane su daga cikin aqidar su suna ganin duk wanda ba su ba dan sun ci kudin sa dan sun zalunce shi to shi ke duk wani ummi ne kuma ba wani ummi ba shi da wani abu a kansu su haka suka suka riya a kansu to annabi Sulaiman bayan ya koma ga Allah daga bayan sai suka fara sabani sabani kuma yayi yawa a wasu daga ciki ma suka kafirta shi wasu wasu daga ciki suka suka zama kafirai wasu daga ciki suka ce ya zama mai sihiri har sabani sa a gaba aka raba masarautar ta zama guda biyu aka samu masarauta ta Yahuda wanda wanda galibi su sun ci gaba da rike wasu daga cikin koyarwa na Annabi Sulaiman kuma sun ci gaba da daukan Baitul Maqdis a nan nan ne mafuskantar shi yayin da shi sallah aka samu kuma daular ta Isra'il su haka suka kira kansu su kuma galibi a Samiriyuna ne su ba ruwan su sun ma da ce ma sun daina ma wautan wato kallon Baitul Maqdis kuma sun dauki wasu abubuwa na magudanci da bautan abubuwa da sauransu sun ce za su yi to haka aka ci gaba kuma har yanzu tsakaninsu akwai ɗan yaƙe-yaƙe da sauransu to daga baya kuma suka ci gaba da ƙara ci gaba da ɓanna har ma wasu ma masu tafiyar daga baya suwa suka ƙara narkewa abubuwa ya zo ya lalace suka zama masu sihiri suka kasance tun da su ana ganin su ne suka san addini su ne jikokin annabawa sun san wani abu na addini suka dinga bisa lalata addini suna wato yi ma ubangiji ƙarya alhali ba ba haka abin yake ba ce littafinsu da haka da suka yi ɓanna suka zubda jini tsakaninsu sai Allah ta'ala sai ya kawo kuma wasu wanda suke daga waje sojoji wanda suke daga waje suka rika zuwa suna ɗaɗɗara musu azaba suna wato mulkin mulukiya a wajen saboda haka aka sami a Assyrians a Shuriyuna shekara ta 722 kafin gabanin annabi haihuwa annabi Isa suka zo suka mulke wajen suka karkashe su suka kama su suka mai da wasu daga cikin su bayi suka kora su wasu tafi da su Iraki can inda suke sarauta daga nan wasu daga cikin din sun dawo a haka a su ma kuma suka ci gaba da wato ta'addancin su daga baya kuma sai wato Bukta Nassar wanda sakin Babil ya ƙara dawowa ya ƙara kacicana su ya karkashe su ya sami kuma inda suke bauta na shi Urushalim din ni ya wato kace da shi ya kuma ƙara wato kasa suke su ya ƙara tafiya da su bai da su wasu bayi wasu kuma suka shiga diaspora wato suka yi barbazu a duniya baki daya suka barbazu ga zan ba su ba ba wato amansu wasu suka tafi wannan suka tafi wannan kuka gabanin ma da wannan bayan bukta nasar sun an kanta nasu dai bayan nan kuma sai aka sami kuma turawa byzantines haka roman da ake faɗa kamar da na sha faɗa su dacin turawa mulkin da suke yi mulkin da suka yi babba shine mulkin da ya faru daga italy roma dacin suna da wasu wasu ƙabilu da suke yi haka tiny settlement suke suwa mulkin a lokacin daga bayan mulkin babban mulki da suka yi famawa da duniya shine suka fara a roma shi ake kira su romans daga baya suka zo tun daga yammaci har suka zo gabashi da suka zo gabashi da daula ce girma sai suka fara sabani sun yi sabani daga baya sai aka raba daular ya zama wanda take da karfi shine wanda suke da headquarter a gabas shine Constantinople Istanbul ne yanzu a Turkiya ita kuma na Roma sun da ke Roma su masu rauni daga ba su ba su ba labarin su baki daya to a lokacin da su Byzantine su ma suka zama sun yi sun yi karfi to tsakanin su dama akwai wasu rigimu tsakanin su da Persians mutanen su kuma Iran a lokacin tunda su Byzantine su ma a lokacin tun lokacin ma kafin zuwa Annabi Isa in za ku tuna duk wannan lokacin da aka rinka samun su Alexandra da Great suna ta faɗa suka je ya tafi su ma sai su biyo su ma sai a bi su haka suka dinga rigima tsakanin su ne wato babu babu kama hannun yaro to su ma a wannan lokaci su alkuwa a Romania sun zo kasan Sham din wannan an ce Sham ana wannan Lebanon da Palestine da sauransu suka zo suka kafa sansanin su suka musu mulkin mulukiya a wajen har zuwa zamanin Annabi Isa har lokacin aka aiko Annabi Isa duk suna ƙarƙashin mulkin mulukiya na malan turawan ne na wanda suke sun hada wasu abubuwan turawa da kuma turkawa da sauransu wanda kira Byzantines to a haka abin yake suka ci gaba da daga baya kuma bayan Annabi Isa kuma suka ci gaba da musu a wato tawaye da suka yi tawaye su waɗannan mutane su ma suka kama su karkashe su suka ƙara raba su da shi wannan Jerusalem din aka ce aka yanke kuma kar a sace bari su ƙara zuwa kuma su ci za su bauta a wajen saboda haka rigima da suke yi da kuma algumanci da suke a wajen da kuma su san abubuwa na kuɗi da sauransu suna kokarin su su mai da mutane kan bayi da haka aka kore su a wajen to kaga tun a wancan lokaci kafin zuwa musulunci ya da ba kaga an riga aka kore su sun riga sun shiga diaspora tun lokacin buka nasar da kuma lokacin rumawa wasu su suka tafi a suka zo nan hijaz wajen makka da madina suka zauna nan aka same su wasu a khaibar wasu kuma a wajen madina wasu kuma suka tafi can gabashin turai suka zauna wasu kuma suka tafi suka zo nan afirka wajen su Ethiopia da sauransu ai za ka samu suna da zama suna da wato waje da suka rinka zama a wajen wasu kuma suka tafi kuma can wajen Spain haka dai suka rarrabu duk inda ka je ka same su za ka same su wato a arraba suke Allah ta'ala a cikin Qur'ani dama a cikin Isra'i ya faɗa mana wannan abin da ya riga ya faɗa musu dama can ya kai musu a tauran su cewa tun da ya so wani tani to Allah ta'ala zai sallalo mutane a kansu sai sun tuba sai ubangiji ya dawo musu da shi in kuma su tuba shikenan to zai kuma cigaba da kawo mutane a kansu Allah ta'ala ki sawaka baina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira ayoyi ne masu yawa Allah ta'ala ya rika fada fa idza ja'a wa'du ula kuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin wa jasu khilal diyari wa kana wa'dan maf'ula thumma dadna lakum al-karata 'alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina waja'alnakum akthara nathira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza ja'a wa'du al-akhirati yasu'u wujuhakum وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة ولتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أنتم عدنا wannan da ayoyi da ubangiji ya rika fada na cewa za ku yi banna in ku banna kuma zan kawo wasu akan ku kuma shikenan in kuma kun ƙara komawa banna kuma in ƙara kawo wasu to haka ubangiji ya ta musu daga baya dai ya kanta nasu haka ya ƙara ubangiji ya ƙara cewa qatta'nahum fil ardi umama ya rarraba su ko ina za ka same su suna waje a kuma kuma suke mutum wajen ba duk da kuma suna da masaniya musamman yahudi abinda Allah ta'ala ya sa suka sani sosai a harkar duniya to babu kamar harkar kuɗi in dai harkar tattalin arziki ƙasa ne duk inda ka je sai ka samu mai yahudi da kuɗinsa kuma sai sun muku wayau duk wasu tattalin arziki ƙasa suna nasu a wajen a wajen su yanzu idan masana tattalin arzikin ƙasa na duniya da duniya suna baka labari yanda duk wani abubuwan da muke yi mu ma yanzu na ƙasashen mu idan daga baya ake samun ɗan fasanci ana aika musu Allah ka mamaki da kuma duka wasu yan tsirarun ne a duniya kuma amma kuma sun gallaba mutane sun gallaba mutane saboda yanayin yadda abubuwan su suke zama da su ma bashi da daɗi su in aka zama su su dole sai sun hada ku rigima dole kuma sai sun tsotse ku baki ɗaya to haka abin ya ci gaba a har lokacin da su kuma suka a turai kuma suka dame su su ma turai abin ya fara sun fara damun su duk sun babba su ba su suka sun yi waye da bankuna da irin na zamani duk suke yi sadaka su tuwa turawa sun dame su sai kuma zama a lokacin su kuma sun fara mulkin malaka su ma turawa suna kuma bukatan wani wanda ya zama wakilin su a gabashin duniya to kaga shi kenan a lokacin sai suka yi bincike suka to waye ne zama wakilin su suka to kaga Isra'ila da ma suna bukatar su suna bukatar wannan wajen mu ma kuma muna bukatar wannan wajen to kaga istamta ba'duna bi ba'din kenan wato kowa zai ji daɗin kowa su su je su biya turawa bukatun su a wani wajen aje a dasa su a wajen su kuma su kuma su ma an biya musu bukatun su na cewa ga su an hada su da wannan waje da suke cewa na kakannin su ne suke cewa waje ne mai tsarki wanda babu kamar shi to wannan galibi an fara shi shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai da casa'in da tara na hijira na na miladiya 1799 a lokacin nan turawa musamman ingila da faransa suka fara kokarin yadda za su yi su haɗa su aka fara kokarin cewa za a kafa musu wato daular su ta su ta musamman to daga nan hijira ya fara daga nan kuma wajejen lokacin 1916 aka yi wani mummunan ittifaqiya wani agreement ne ake kiran Sykes-Picot agreement eh zaka je Sykes-Picot agreement in ka je ka duba zaka ga a lokacin 1916 suka yi aka yi kokarin da Ingila da Burtaniya suka canja iyakoki na wannan wajen baki daya duk fasali na na gaba ta tsakiya a yanzu to yana tafiya ne akan wannan mummunan ittifaqiya da aka yi duk sun canza su mu ba makamacin wannan an mana ai kaga da can ayyana yana rayuwar mu ta fuga Nijar amma daga baka yawan canza akalan aka mai da mu da wasu mutane da rayuwar mu da su da yanayin salon rayuwar mu da bambanci to haka suka yi yadda suka ringa rarra kanta na musamman Levant na wannan lokaci shamu na wannan lokaci aka aka aka yi sai da aka yi aka yi tabarin su Isra'ila sannan kuma aka hada rigima da har yanzu a wani akan wannan rigima ake to kuma aka rika cewa kuma su yada cewa su ‘yan sahayi nan wato masu kiyaye wato maslahar Isra'ila bangaren siyasa su ne sahayi nan. Aka rika cewa a yi dogon kiran yi masu waɗannan waɗannan wato duk wani wanda ke alaƙa da Yahudawa. Duk da yanzu asalin Yahudancin ma Yahudawa ma sun narke cikin al'ummai. Akwai wanda za ka same shi riɓin sa riɓi ne na na wato baƙaƙen fata. Sau da ya zo ya zauna da su ya yi auratayya. Akwai za ka same shi kuma riɓin shi riɓin shi ne Turawa. Wani kuma za ka shi riɓin shi ne Larabawa. to amma duka haka dai aka zauna aka ce za a kira waɗannan mutane aka ce su dawo to a cikin su ma a yanzu a haka wani na ganin shi gidansa gidansa ya na wancan gidan tsanci aka suna wannan rigidi mutum aka to amma dai aka dai da aka kira su aka hada su da aka bayan riga an hada su kuma daga baya aka hada su wannan rigima da larabawa larabawa ta suna rigiman cewa su yanzu ba su da wannan da ma cewa akwai wata kasa isra'ila ba har lokacin da wannan sauri ya ta yaya ta wannan magana daga baya aka saka larabawa suka daga ganin cewa ma wallahi rigima ce na musulmai baki da musulman duniya da aka haɗu cewa ba yadda ba turawa suka je suka lalata abubuwa daga baya kuma da aka mai da shi rigima larabawa rigima ta larabawa daga baya aka shi ma ba zai fushi ba zai fushi da mutane ba aka ce a daina cewa rigima ta larabawa a mai da shi rigima kawai ta ƙasa da ƙasa siyasar arfa sun ne suka zo suka dinga yada wannan abubuwa suka ce ai su ba su fa aje ba fa rigima addini ba rigima larabawa ne ba rigima ce ake yi ta ta ta ƙasa da ƙasa kawai saboda haka su ‘yan fata da sauransu ne yanzu su su abu da abbas su yasa arfat suka dinga lata abubuwa suka rika cewa su ba ruwa su a daidai lokacin da su ba wasu jin mai da su ba su ba ruwa su ba su waɗannan mutane su galibi to Allah dai ya yafe mana abubuwan da suka yi an ba ba daɗin ji haka suka rika bi haka ana aka dinga rigima har yanzu aka rigima kashi a ci gaba a yanzu aka ji galibi kusan kashi saba'in na filistin da an kwace to amma yanzu abin da suke sa dawo musu suma na ittifaqiya ne da aka yi tun 1940 wani abu ne 1940 nawa ne aka yi na baya bayan da wani ittifaqiya da aka yi to su wannan ma sai sai za a dawo musu da shi larabawa su yanzu suna sun sadula to wannan banda kuma wanda abin turawa suka yi ga wakilai wanda larabawa da ke wannan wajen suka tabbatar an kula da an lura da curriculum ɗinsu da ake koya musu na addini an lalata shi an lalata akantar da addinin ruhi na addinin an cire musu kuma an sa musu wasu wasu ra'ayika wani turawa wanda shi kanshi in kana bukata yanzu ka hada kai falastinawan a hada ayi addini aiki sai ka sha wahala wajen su dawo kan turbar addini sosai za ka ka sha wahala yana ga yanzu wane ce shi zai kare kaza wane ce zai yanta da kaza su Hamas su rigima su ma su ma yan fata su rigima waye waye waye waye da sauransu saboda abubuwa da a lalace a lalace malamai ta a lokacin suka ta maganan a dawo a dawo a dawo a ce wanda rigima ta musulunci ce baki daya a tabbatar kuma musulunci shi ke jagoranci to amma turawa sun riga sun shigo ciki abubuwa kuma ga yanda abu yake ina ganin kwan-kwan nan nan ko shekarar jiya aka ce za a dawo za a dawo da tattaunawa shi kaga san ma cewa yake ma wai shi ga zama ya zama a share su ba baki da zai ya zama an kai su ko Jordan ko Masar ko ina ko ina ko ina shi da ma can ba hankali ya cika to kaga wannan shine asalin abin da ya faru so haka kaga ko a wannan zai saka fahimce da ita adalcin mutanen nan asalin wannan wajen ba wajen su ne ba za ku je yanzu ubangiji duk inda aka zo aka je na na taba kanta wani rubutu da wani bayhudi yayi akan sira da manzo Allah ya rika faɗan yadda manzo Allah wai ko yayi ma kowa rahama mai ya kasa yi ma yahuda rahama ya ce a Khaybar ya ce ya ce a kona musu da binansu a yi musu kaza a musu kaza a karkashe su saboda babu rahama kwata kwata to idan ka san yanayin tarihin waɗannan mutane da kuma yadda yanzu wannan ko ban ma kawo rigimu da suka rinka da turai ba wanda har Hitler ya ringa yakan su in ka san tarihi su in kana kanta Qur'ani kaje an tsiye musu zaka ce eh lalle wanda ya dace kamar yadda yanzu tuturawa suke faɗa bayan suna ganin abin da suke ma Falastinawa yanzu in suka suka yi lalle ba ba wato ba mamaki in kai an ce su tunanu ne saboda yanayin yadda wato suke da zalunci da ta'addanci da inda suka je to sai sun haɗa rigima sai kuma sun tabbatar ba abu ubangiji ba to sai magana kan shi a taura shi a tauran nan kun ga dai yanzu dai mun magana cewa shi magana zaman su a wani wajen asali zuma zuwa su kai su ba ka zo na zo ne saboda haka magana a ce wannan wajen wajen su ne bai taso ba in ana bukatan a adalci ne a akwai mazauna wajen larabawa kuma koda baka ce waɗannan larabawa ne yanzu su ne ma asali suka fara zama a wajen ba amma arabul ba'ida su suka fara zama a wajen tun kafin malamai suna cewa ma tun kafin annabi ibrahim yaqinan dai kafin annabi yaquba sun zauna ma annabi yaquba shi ne ma zauna a wajen ba daga baya dai saboda maslahan cewa shi annabi ne ya ci gaba da kulawa da mazil aksa wannan shi ne abin da ya faru to shi a taura da suka ce a taura suna nufin ko shari'a ko annamus namus shine shari'a ta sirri da ubangiji yayi wahayi da yayi a shi wannan a taura da yake hannun shi a yanzu ba shi littafi da asali kai ubangiji na cewa ya sauka ma da Musa ba ya kamata kowa ya fahimci haka ba wai komai da komai da dungulungun suka canza baki ɗaya ba amma dai ba shi ne farkon abin da aka sauka ma da Musa ba annabi Musa bayan wato an ba shi a taura ya zai sami suna bautan ɗan maraki to daga baya kuma a shi kansa bible na faɗa cewa ya rubuta ba a taurin da hannunsa da ya rubuta a taurin da hannunsa kuma sai ya danka ma ƴaƴan lawi allawiyun ko banu lawi ya ce su kaɗai ya zaɓa a cikin banu isra'ila su ci gaba da riƙe wannan a taura kuma su ci gaba da koyarwa saboda ba zai amintu da sauran bari Isra'ila ba za su musu lalata su yi ma abubuwa su yi ma abin jela da wuya to da can a Bible zaka ji ko wata sama zaka ji ana ta faɗin wannan magana wannan ya ci tsohon alƙawarin su cewa ba nulawi su ubangiji ya zaba shi ko annabi Musa ya zaba wajen su cigaba da kulawa da da da wato sha'anin addini kuma suna koya ma mutane addini to daga nan ai mun faɗi cewa sun niga rigimu da juna sun ta rigimu da juna daga baya aka rika samun wato foreign invasion haka suna mutane na shigowa haka suna mulkan su to baya an samu a irin wannan mulkan mulkan ha a taura ta riga ta jirkice ta bace a taura daga baya ba zo aka zo ba a same ta ba to daga baya sai suka koma wani mutum ya ce Ezra da wasu daga cikin su suka koma suna ta binciken ta yaya za su yi su dawo da na a taura inda an riga ta bace dama kuma tana hannun yana hannun ɗaiɗaikun su ne saboda kai hannu ya je wajen su suna da tauna taura to daga baya sai aka rika bi wanda idan hada wani abu dai haka ya dan yana rubutawa da kana kuma bi yana kuma rubuta wani sharhin sa zai rubuta dan ayar kuma ya rubuta sharhin sa da maganganun sa sai kaga a nan an sami dole za a sami za a samu wannan ya faru karuwan shekaru bayan bayan Nabi Musa bayan Nabi Musa to bayan tunda har bayan ma su Annabi Sulaiman da su Annabi Dauda sai Annabi Sulaiman sai Annabi Dauda ai kaga Annabi Dauda shi zabura aka bashi wa'azuka ne kawai kuma ya ci gaba da aiki da taura to bayan nan an sami wannan silsila na alistila al'ajinabi mutane daga waje su zo su far musu to daga bayan ratanar da babu ta wannan rubutu yanzu wanda ake karantawa a yanzu wanda daga baya bayan an yi gama ya koka ne suka bunga bi suna haɗawa duk abin da na tuna bari rubuta to daga baya sai aka haɗa su sannan a cikin zaka gaba har akwai inda kaman sifir tatniya zaka ji ana magana ga lokacin da dai Musa ya rasu ga yanda ya kaza to ina in ya kaga ashe ya sai ba har rasuwar nashi an ba an sarka ne kaga ba shi rubuta bi kenan ba nashi bane ba a cikin nashi saboda haka a haka zaka aka rubuta a tauran dai a haka sai kuma ya zama a tauran a yanzu da kofi kofi manya akalla kofin da ya fi shahara yanzu akwai kofi na nuska al-ibraniyya da yaren asalin hebrew ɗin tana nan har yanzu a za ka galibi yahudawa su suke karatu da ita kuma suna karantawa za ka je suna rera shi yadda ake kaɗe da qur'ani eh in kai sace aiki za ka ga shi suna yi suna ɗan rerawa haka da yaren sai yake ɗaya kama da larabci sai za ka za ka ji inda suke rerawa a nan ne ma aka daga cikin malamai suka ji suka taho mana lokacin da suke karanta wannan aya da aka faɗi Muhammadu karara Muhammadin ne a wurin asali ba wa Muhammad sun sai suka galibi proper noun in sunan mutum damuna a sa shi sunan damuna in sunan shi talle a sa sunan shi talle to an sa sunan Muhammadin a wajen kuma kun je kun canza kun ce wai wato press body da turanci kaga ba za ka gane ba an za ka gane ba ai da sai ku ce wani wannan sunan suna ne proper noun ne a wajen bai kwata canja ba to galibin kai suna karanta wanda zaka dinga jin irin wannan galibi yahudawa da kuma masu bin dariƙan protestant na yanzu masu bin su luta da sauransu aka galibi suna amfani da wannan wannan shi wannan old testament din ko alƙawara da kuma akwai kuma nusta yunaniya wacce su aka fasa zuwa ga girka to daga baya galibi su waɗannan su ɗan catholic da su waye waye shi suke amfani kuma shi yayi zaki fasara mana kuma tsakanin su zaka akwai bambanci na alƙalima sosai akwai bambanci akwai bambanci sosai ba wai ba wai bambanci wai kaɗan ba za ka samu akwai bambanci wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza eh akwai magana da suke cewa guda biyar ayu surori guda biyar da annabi Musa shi da kansa wannan nashi ne suna kiran shi Pentateuch Sifrut Takwin Al-Khuruj Al-Lawiyin Al-Adad At-Tafniya da sauransu wannan duka ne rubutu da aka yi bayan annabi Musa bayan annabi Musa kuma da lokuta da yawa kamar da shi ma annabi Isa za ta iya za mu zo wani lokaci mu tattauna kan shi shi ma da aka ba rubutun shi ma rubutu ne lokuta da yawa wanda shi ne yanzu kuma kuma wasu daga cikin rikitattun musulmai su ma suke su faɗa cewa yanzu da sunna da qur'ani an fara rubuta ne bayan wasu lokuta da yawa kaga sa san mu ba mu koma mai wannan abin abin gida musulunci ta asa da wato gazawa to su musulmai sarrafa banda wannan wannan tsohon alƙawarin suna da mulhaqat da suka hada yan orthodox suna da mulhaqat wato mulhaqat shine kamar wani wani abu da suka mishi sun baki suka hada shi da juna wani abu da suka hada to sun sun all of suna da nasu yan catholic suna da nasu wasu abubuwa suna dinga karawa a ciki wannan su da kansu suna suna faɗi a suka abu zaka suna da haka to da kaga irin wannan to ba abu ne wanda zai zama za ka yi saki jiki akwai abu da tabbas an tabbatar magana ce ta annabi Musa ko annabi Isa in misali bible ne tabbas haka abin ya faru to amma kuma akwai kare-kare da suke da sauransu da yawa wanda mai hankali bai ga wanda ya duba ya san ba zai zama abin haka ba to haka wato yanayin yahudawa suka zama har zuwa lokacin musulmai musulunci ya shi kuma musulunci har zuwa lokacin ma'aiki kaga yadda suka dinga hada dingimu tsakanin ma'aiki da qurayshawa tsakanin wato kafirai da qurayshawa suna suka dinga hada abubuwa har daga bayan manzala ya gaji su da kai alƙawarin su ya dinga koran su ya kore su daga madina suka je haibar daga haibar kuma aka ce a kore su kuma to bayan nan bayan mazala ya koma ga Allah lokacin annabi lokacin wato khalifa Umar Faruk shi ne yaji aka samu aka bude garin Sham a karkashin sa a lokacin wannan garin yana karkashin Masjid Aqsa yana karkashin Kiristani to sai suka sallama ma Umar dan Khattab wannan ci din wannan wajen Umar dan Khattab yazo ya jagoranci sallama a wajen da kansa sannan kuma suka ce da Allah a kula kwarai da gaske kamar imamu kamar ya faɗa yace a kula kwarai da gaske ka a sake amarya gudawa su duka karkai da wannan wajen a basu waje su zauna za su yi bautar su wato wannan wata baka ce da ba amma dai kar su su zauna a wajen suka sha su su zauna a wajen to rigima ce wannan kirisan da kansu ba ba wai musulmai ba to da ka fahimci cewa mutane tuntun ake tsoron su inda za su zauna a wajen sun zama tawaruwa mai mutiya Allah ya tsare mu a to kaga wannan shi abin da ya faru yanda asalin yanayin tarihin waɗannan mutane suke a to amma kaga kila ina ta lokacin to wannan shine wato asalin yanayin tarihin waɗannan mutane yanda wato asalin attauran yake da yanda sun kakkare alƙawari yanda sun suka daga sa'an ubangiji da kuma yanzu yanzu yanda aka je aka haɗo su aka ce an ba su wannan waje su ci gaba da rayuwa da sunan falastin a to kawai cin baki da zan yi dan dajiya shine ni in ga bambancin mu kuma musulmai da su ahlul kitabi a mu kaga musulmai in ka duba ka gani zaka ga dama can kafin lokacin zamanin maza Allah yana da katabatul wahayi masu mutu mushi wahayi maza yana da masu mutu mushi wahayi akwai kula fa'u rashidu a ciki akwai su zaid bin thabit a ciki akwai su muawiya bin abi sufyan duk da wanda zai iya rubutu ana sa shi ya zama ya rubuta amma a lokacin kowace sura za a rubuta tana can tana can tana can tana can ba a hada ba saboda waya mutum ya fahimci yadda shi littafin shi da kuma hadisan da ake ta magana a yanzu yadda ya samu asali to tun a haka maza Allah ya sa aka rika rubutawa a lokacin sa akwai maganan rubuce-rubucen sunna ko hirabu zai wannan maganan amma dai maza Allah baya kuma ga Allah shi ba a hada a ce wai a mai da Qur'ani da makungi ɗaya ba a wancan suran wani na da ita wancan suran wani na da ita haka aka yi akan fatu akan ina ne ina ne duk an rubuta bayan kuma matsala zuwa ga Allah aka zo ana wato yaki na ridda an zo ana yaki na ridda aka zo yakin yamama Umar dan Khattab ya ga an kashe makaranta ya zai ba wa Bakar shawara cewa a zo a rubuta Qur'ani nan ka a zo wata a rasa mahaddata Abubakar ya yi tantama amma ya gaba da Umar zai ya gamsar da shi ya ce aka ce a kira matashi Zaid bin Thabit Zaid bin Thabit ya ce ya zaku yi abin da matsala bai ba aka dai shi ma gamsar da shi a lokacin da sai aka rubuta Qur'ani a kungi daya saboda mai saboda ko da an kashe kowa da kowa to abinda aka rubuta yana da a lokacin yana hannun abubakar umar ya zo kalibanci ya koma hannun umar da umar ya koma ga allah sai ya koma hannun yarsa hafsa a lokacin akwai shi a rubuce kaga maganar ma mutum ce ba wa kurani a rubuce tun tuni ma tun lokacin baki akwai shi aka zo aka bari shi kundi na lokacin abubakar to lokacin sai na usman shi kuma kamar yadda yake cikin sahihul bukhari da kuma cikin sunan sunan at-tirmidhi a Huzaifa bin Iman ya tafi wajajen Armenia da kuma Azerbaijan jihadi sai ya ji tunda an sami wanda suke ba san ba san larabci ba sun karɓi musulunci suna kanta Qur'ani ba yanda ya kamata a karanta ba sai hankalin sai tashi da ya dawo wajen Khalifa Uthman ibn Affan sai ya ce ya Uthman ko ya Khalifa adrik hadhihi al-umma qabla an yakhtalifu fil kitabi kama ikhtalafat al-yahud wa an-nasara yace ya Uthman ina ganin wato kai wani abu kan littafin littafin Allah kafin mutane zo su sabani yanda ya gudanar da su rinka sabani akan littafin su yanzu wani ya ce 150 wani ya ce 250 wani ya ce 350 a can ai dole kaga akwai sabani to amma kaga a Qur'ani sai Hudayfa ya ce ya kamata wato a sami wannan wannan abin da zai zama an yanke wannan sabani Usman bin Affan ya gamsu yasa aka kira mishi a kawo shi Qur'ani da ke hannun Hafsa kaga tun a lokacin kaga ashe akwai wani master copy guda daya saboda haka aka yace aka ƙara kira mushi manyan manyan zarata Zaid bin Thabit din jire yana nan shine shugaba akwai Sa'id ibn al-As akwai Abdurrahman ibn al-Harith akwai kuma Hisham akwai Abdullah ibn Subay waɗannan sai aka hada su da sauran mutane masu rubutu haka aka rubuta Qur'ani aka yi kofi kofi kowane manyan manyan kasashe na musulmai aka aika shi wannan garin kuma Uthman kuma bai kasa abuya ba ya ce a sami wani wasu makaranta wanda sun tsaya sun koya karatu irin su abu abu rahman sulami irin su zainab ibn hubaish wannan wata galibi sun ji karatu ne wajen su uthman wajen su abdullahi dan mas'ud wajen su ali bin abi talib wajen su ubay bin ka'ab aka ce da waɗannan da suka karanta qur'ani sai kowanne su zauna su fara karanta qur'ani haka a haka ne aka samu wannan kira'o'in da ake ruwaitowa da isnadi zaka ji yanzu in ruwaya kake na hafs a ce maka hafs daga Asim, Asim daga Abu Abdurrahman al-Sulami, Abu Abdurrahman al-Sulami daga Uthman da Ubay bin Ka'ab da Abdullah dan Mas'ud da Ali bin Abi Talib da wane da wane da wane haka. Shi kaga wato mu lamarin addini mu lamarin ne na isnadi. Isnadi, isnadi. Saboda haka duk wanda zaka ji ya ce ba ruwan shi isnadi ko ba tantama yake. Dan yace ya tantama hadisi yazo ya tantama Qur'ani. Hafs daga an Asim, Asim ana bi Abdurrahman al-Sulami abi abdurrahman sulami an usman usman an nabi sallallahu alaihi wasallam an an tana nan wani daga wani wannan isnadi baka saka cire shi a cikin a cikin wato wato kayan gabi na musulunci ba to shi kuma sha'anin hadisi shi sha'anin hadisi da yanzu wajen daji wajen ta magana cewa wai ai lokacin Umar dan Abdulaziz ne Umar dan Abdulaziz ya yi mulki 99 bayan ya zuwa 101 dudun ɗan shekarun da yake nan to ba duk wanda ka je na faɗan wannan magana ko dai yana da wata mummunan manufa a ko kuma dai bai san abin ba a na kuma kowanne a ciki haka wato bai da kyau in bai sani bane me yasa bai faɗa magana da sani ba in kuma ya sani yake faɗa me zai sa ya kawo wannan magana ya kawo cikas wani wani wani wanda yake bai shagirgir haka bai fahimci abubuwa ba ya rika fahimtar cewa musulunci mu ma sai bayan wani shekaru ka rubuta shi aka ga wannan kaga kana sa talata abubuwa kuma to shi hadisi a da can hadisan manzo Allah ana rubuta shi ne kowa sai dai fasal ya rubuta abin da ya sani na mazan Allah a rubuce in yana so amma amma galibi hada cewa suke yi ba sa rubutawa saboda galibi irin wannan rubutun da za a ce a rubuta shi standard rubutu matsala ya hana ya ce duk wanda ya rubuta wani abu da ba Qur'ani wata shari saboda me saboda ana hada shi da Qur'ani ko manzo Allah bayanin Qur'ani yake yi watan wata rana me yasa na shaida manzo Allah cewa za a zo a dauko Qur'ani wani wani bayani da manzo Allah ya zo yi tafsiri yayi shi kuma sai ka hada shi da aya yanda su ma yanzu ahli kitabu gashi muna karantawa muna ganin haka wani ya je ya hade shi da aya da kuma wanda tafsirin sa ne ya hade shi kaga a samu tarihi kuma to kaga manzo Allah sai ya hana wannan amma ta hada haka manzo Allah ya rika yi rubutu a wannan lokaci galibi wasiƙun da ya yi ya aika masu kaisar ya aika ma mukaukis ya aika ma kisra ai suna nan rubutu da ya aika ma wato yake aika wasu daga cikin kalifofin wato ma'aikatansa ya aika akwai rubutu da aika ma ibn hasan ya aika mishi cewa wasu rubutu na hukunce hukunce dan daga ciki har malamai suna ɗaukar hukunci ma a cikin wannan littafin daga cikin abin da zaka za ku dinga jin malamai suna yawan faɗa shine wannan hadisin cewa Allah ya masa alqur'ana illa zahir wannan an ɗauko shi a wannan wasiƙa da mazala ya rubuta a shi yana na rubuce to kaga ashe mazala ta a lokacin sa akwai wannan akwai wannan rubutu din sannan kuma akwai rubutu a lokacin nan da yayi wani kuɗi ba wani abuta yace shi abun ya masa yawa ba Allah ni a rubuta mu sai yace uktubu li abisha to ku rubuta mishi abin da na faɗa kaga ashe akwai rubutu tun a lokacin ma'aiki sannan kuma banda wannan akwai Abdullahi ibn Amr ibn al-As yana da wani rubutu da yake ya iya rubutu a lokacinsa shi ya rika rubutawa har wasu daga cikin ƙureshawa suka rika cewa kana ta rubuta duk abin duk numfashin manzo Allah ce ka rubuta kai kuwa manzo Allah alhali dan adam ne yana yin fushi zai iya yin magana a fushi kaje ka rubuta yana daga manzo Allah sai yake cewa ka rubuta na rantsi da wanda raina ke hannun shi babu abin da zai fito a bakina sai gaskiya har ana rubu ana kiran wannan wato wannan wato takaddar ana kiran as-sahifa as-sadiqa mai gaskiya kenan haka ake rubutawa ake faɗa kuma daga baya wato ƴaƴansa suka rika wato ruwaitan wannan wannan wato takarda din zaka je za a hadisi ana cewa Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi Amr bin Shu'aib wannan sansanin an santa duk mai wasanin ka hadisi wato Amr bin Shu'aib daga babansa da kakansa kakansa ne Abdullahi bin Amr bin As to wannan kakatin akwai lokacin akwai wannan rubutun lokacin matsala akai wannan banda wannan lokacin da aka hajji wada haji na ban kwana akwai rubutu da Ja'far yayi tun daga lokacin da manzo Allah ya fara aniyansa na farko na aikin haji har lokacin da manzo Allah ya dire duk abin da manzo Allah ya sai Ja'far sai da wato Jabir ibn Abdullah ibn Haram ya rubuta haka ya rubuta kuma daga baya daga cikin ahlul baitin manzo Allah suka dinga zuwa suna waitan wannan hadisin da aka rubuta na hajjin manzo Allah a rubuce zaka ji zaka ji yanzu ai duk wani haji da ake katar da mu yanzu ai duk wannan hadisin ake karanta ba na ba na Jabir dan Abdullahi zaka ga Abu Abdullahi al-baqir abu ja'far sadiq sun tafi sun rawaito wannan wannan hadisin wajen wajen ja'far ma musu ya rawaito ya rawaito wannan wannan hadisin na hadin manzon Allah kuma da tarwaitowa kada kaga wannan shi ma yana nan sannan a wannan wannan kaga a take shike dan cewa lalle lokacin matsala akwai wannan rubutun to illa iyaka dai wannan kaga baya nuna baya sa ka ce wai rubutun an yi shi ne wai yanda aka yi na Qur'ani tabbas wannan bil ijma kowa ya da cewa ba haka aka yi ba saboda a lokacin ita ma shi ma Qur'anin ku lura ai sai da bukata ta kama to a lokacin wannan galibi sauran sabai zama kawai suke a kujera kawai dalibai daga wajeje kawai su zo su a rika ba su hadisi ta abubuwa suka fara bada hadisi haka kowa na hada cewa wani kuma zai rubuta in yana bukata Abu Huraira kamar shi Abu Huraira ya faɗi maganan wannan abinda wato Abdullahi ibn Amr bin As yake rubutawa yake cewa ma min ashabin nabi ahadun akthara hadithin anhum minni illa ma kana min Abdullah ibn Amr ibn al-As fa innahu yaktubu wala aktub yake cewa ba wanda ya kai ni rike hadisan manzo Allah sai dai wata kila abin da Abdullah ibn Amr ibn al-As yake rubutawa shi yana rubutawa ni a lokacin ban rubutawa ni hada cewa nake to kuma kaga wannan ya ya amna lokacin a lokacin ana rubutawa sannan shi kashi Abu Hurairah daga baya akwai wanda ya dinga samun ɗaliban su in ka zo rubutawa suke yi akwai sahifa na Hammam ibn Munabbi Hammam ibn Munabbi wanda ya zo daga Yaman to sai ya rika rubuta da hadisan Abu Hurairah imam muslim ya fito da wasu daga cikin wannan hadisan imam ahmad ka ce kan wannan wannan wato abinda ya rubuta baki da hadisan sai da ya saka shi a cikin musnad dinsa ma'amar bin rashid al-yamani ke rubuta daga hammam ibn munabbi daga abu huraira sai kaga shi wannan rubuta akwai shi ba wai babu shine ba banda shi zaka je ana cewa kuma akwai silsila ta wannan al'ala ibn abdurrahman ibn yaqub al-huraqi daga babansa shine Abdurrahman ibn Yaqub al-Quraqi daga Abu Hurairah wannan rubuce-rubucen da a lokacin akwai su da isnadi amma ake yi idan ka ce kaji zaka ce waye ga maka wani wani daga wani wani daga wani to a daidai lokacin da aka aka fara samun ɗan matsaloli an fara samun ɗan fashin tunu an fara samun manganun wasu za su iya faɗa wasu manganun maza da faɗa wasu ya faɗa sannan kuma in ka haɗa kuma da cewa a lokacin shi ma an yi tsoron cewa ka a sami ilimi ya zama babu shi wata na awala ba hadisan nan a gaba a gan shi ba tunda wani ya fara kare kare tun ma wannan tabi yana raye saboda haka a daidai wannan lokaci ne sai Umar dan Abdul Aziz da ya rayu 99 yayin mulki 99 bayan hijira zuwa 101 sai ya ce to shi yana ganin ku da kusan hadisan nan shi ma yana cikin malaman kuma ku da kusan hadisan nan ya kamata hadisan nan da ku daina cewa kawai sai da a kirji za ku riga da shi a riga rubutawa gashi abu yake cewa ya rubuta mu Abubakar ibn Hazm yace unzur ma kana min hadithi rasulillahi faktuhu je ka bincika ku je ku bincika lamarin hadisan manzo Allah da kuke faɗa ku je ku rubuta fa inni khiftu durus al-ilmi ni ina tsoron ilimi yazo ya zama ya tafi wa zahaba al-ulama da kuma malamai sarsu saboda haka sai sa sai ya rika magana cewa idan ko sai kuna abu ne kuke bukata na tawa da da waye da kuma kuɗi za a yi finance shi ma ya ga bari ya taimaka ma sunna sai ya rika bada wannan gudunmawa sai ya zama az-zuhri Muhammad ibn Shahab az-Zuhri da wani ke cewa shi fara rubutu shi ba shi fara rubutu ba kuma a zamanin az-zuhri akwai sahohinsa da suke da wani hadisin da shi ba yi da shi a zamanin zuhuri akwai qatada ibn da'awat as-sadusi faffadan hadisai da shi ba da shi a zamanin sa akwai abu ishaq as-sabi'i a zamanin sa akwai maqful ash-shami abu abdullahi shami to kaga wannan duka sahohin zuhuri ne idan zuhuri yayi ƙarya da su wannan wannan can kuma da suka ba suka ba ya bada tin to za su za su gano shi amma wani ya zace wai zuhuri da shi fara rubuta waɗannan abubuwa shi ya rubuta iya abu saboda galibi shi ya fitar hadisi a lokacinsa sau da hankali ya fi zuwa kansa daga nan kuma sai ɗabakan wato ɗalibansa su abdulaziz ibn abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraic su malik ibn anas suka fara rubuce-rubucen su ma na tasu waɗanda sauransu da sauransu daga nan aka zo aka samu su su imamu lokacin imamu ahmad su imamu bukhari suka yi rubuce-rubucen su shi kaga ko da ake magana wannan rubutun ana magana a rubuta ya zama akwai shi ko da za a yi ruwaya shi a isnadi amma akwai shi a rubuce za ka sai aka koma ana dogaro da wannan littafin amma ko za a ci gaba da ruwaya sa a baki a magance suna yin imla'i suna waye suna waye suna waye suna kaga yanzu idan mutum ya zo ya ce wai yanzu waɗannan hadisan sai bayan wasu lokuta ne wani mutumi ne kawai haka ko wani factory ne banu umayya suka je suka keɓe wasu mutane suka ce wai a zo a fara rubuta suna biyan mutane kuɗi kaga wannan yana sai ya kawo tashwishi a addini yana son ya kawo abin da babu shi kuma tarihin ana son aka ce mishi zai kawo wani abin zai kare kashi fa zai iya kare kashi ba musulunci ubangiji yayi alƙawarin zai kiyaye shi yanzu kamar yanzu mudan gwamnatin Kano saboda Allah ta zo ta ce a duk wani wanda yake da wani abin da aka taba sani na Shehu Usman dan Fodio ya zo ga wani gida nan ko ya ce ga biyu kenan an bashi waje ga kuɗi ga abinci ga waye ya ci gaba da rubuta wannan abubuwan sai a ce yanzu gwamnatin Kano ita ce ta kawo wannan abubuwan kuma yanzu idan aikin da NTI ake yi a nan Kaduna ba wanda ya taba yin aikin NTI haka zai ka ai aiki ne ake ta tare malamai su dinga rubutawa in ba daga baya da yanzu za ga wasu abubuwa sun kana gobe amma da asali malamai ake kira a je a ba su hotel a waye a ce su rubuta kuma abin da suka sani a ilmance amma wani ya zo ya ce wani wani a makareci ne ya ce ikrima ai shi ne mugun makareci ka duba baya tsoron Allah ikrima daga cikin wannan idan daga cikin malamai dama duk tsakanin malam da malam da malam aka samu wani wani ya saki baki akan wani amma dubawa ake a gani wannan abin da aka fara kan shi ya cancanta ko bai cancanta ba sai a karban da hujja in ba hujja shikenan imam malik akwai wasu daga cikin wasu marwaita da yace ba zai riwaya a wani su ba amma malamai ba su tara shi ba sun ce a wani malami gaskiya ne malik bai malik na tsanani ne shi yasa ba bai riwaya wajen shi akwai kuma wasu wanda ya riwaya a wajen su malamai da suka bincika suka ce malik bai san wani bane wani nan bai bai da rauni ne kyale shi a shi kaga a cewa ba haka yake ba kuma galibi wannan da aka ce tsarin wutan galibi na ganin isnadi kuma waɗannan isnadin daga baya kowa sai da aka san tarihinsa yanzu malik a san tarihin shi a yan haife shi 93 bayan hijira a 93 bayan hijira sannan kuma wato ya rasu da yi 79 179 bayan hijira kowa san tarihin shi an san malik in ka ce malik yana ruwaya daga manzo Allah kawai a san mutum bai san abin da yake ba malik ba ko tabi'i malik ba ruwaya daga wajensa daga wajensa galibi sai da karin tabi'a irin su zuhuri su kadai malik ruwaya a wajensu amma malik baya rawa daga sa'id ibn musayyib sadaka su malamai da suka san wannan harkar sun san yadda ubangiji yake a addinin sa haka saboda haka ba ba abu ne wanda wasu yake da sauki kaga wasu suna ta zuwa sa ta faɗin magana wanda zaka gani ko da ka ce wani bai sani bane to ma in baka sani me saka ki faɗi sai ka jira ka wasu da suka sani su ne su bayani saboda haka wannan shine hanyoyin musulunci da Allah ta'ala ya bi a lokacin ina tunawa lokacin da muke ta tattaunawa da wasu daga cikin wanda kiristoci lokacin a abuja nan daga cikin abin da muka rika jawo musu hankali a wannan lokaci shine wato ku addinin ku Allah bai kawo waɗannan hanyoyi na kiyaye addinin ba amma mu Allah ta'ala ya kawo da hanyoyi na tantance labarai dan da kuma a gane cewa a gane cewa wani miti ya ji to ya ji mu wannan shine abin da wato wani abin da ubangiji yake bance mu da shi wannan intellectuals a cikin su in ka gaya musu haka sai su zama sun sun mamaki har ma akwai kamar wannan Asad Rustum wanda yake magana akan yadda za a rubuta hanyoyin rubuta tarihi sai ce in mai bai san in ba hanyoyin hadisi za a rubuta bai san wata hanya ba ba su rubuta akan matsala na tarihi da sauransu da kuma usul na ake bi wajen tarihi yace in ba malama wajen malaman hadisi za a rubuta bai san wata hanya ba amma yanzu dai wani lokaci kaga wani yanzu ya zo yana cewa yanzu waɗannan agiyoyin ma duk bayan wasu lokaci ne wani factory ne a Banu Umayya suka bada kuɗi shi sun yi saki wannan ashe a cikin Banu Umayya ba ana kawo sa da suke ba yi cin karo da nasu ba ya cin karo da nasu ina maganar hadisan fallan Ali inda an bi ta Banu Umayya za a rinka bada su ne saboda kaga waɗannan abubuwan kawai dai Allah ta ya kawo mu lokaci da yanzu sai dai a hakuri ni dai abinda nake faɗa a mu saba ma kanmu da kin sauraron shubha wanda duk shubhan da yake kawo wa to yanzu karanta altaji in ya isa in ba zai iya kawo to ya bar mutane da Allah mutane suna da abubuwan da yawa ba mu karanta muna bukatar mu karanta saboda mu fahimce shi a wannan shine hanyoyin da aka bi wurin kiyaye addinin musulunci wanda su kuma ahlul kitabi musamman da at-taura su muka magana akan su da kuma banu isra'ila kun ga yadda suka bi har ubangiji suka ga dama kansu da fushi na ubangiji za mu shiga wato ayoyi yanzu tun daga nan har ayoyi da yawa gaba ma zaka ji ubangiji kawai yana faɗan abubuwan da suka ringa musu rashin kyautawa sai zaka yanzu idan kaga muka zo muka fasala kaga to zaka fahimci me yasa haka ya faru insha Allah ta'ala saboda haka yau dai kusan mun ci karatun tarihi kuma aka baya haka karatu yake an zo kan gaba kuma hada ma haka za a tsaya saboda ayi wasu ƙarin karin bayani saboda in aka gaba kar al'umma ana ana barin baya da kura abinda muka ji Allah ba mu lada abinda muka kusa Allah ta'ala ya ce mana Allah ya dauka addinin musulunci Allah ya dauka masu san su taimaki addinin musulunci Allah ta'ala ya tabbatar da gadagan Allah ya tabbatar mana gaskiya din take Allah ya nuna mana gaskiya kuma ya ba mu ikon binta wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh su daga baya sun ba su da gari gaskiya su zama suka rika yi ina kaji ubangiji na cewa baka kancana su su yau da ba su da wani gari gaskiya sukan je za a cikin su ma aya ko wanda suke ganin cewa su zaman lafiyar su su ne su ringa zama a ƙarƙashin mutane a cikin yahuda akwai masu wannan ra'ayi su ba su gamsu da cewa a zo a ba su gari su na musamman ba akwai masu wannan ra'ayi a cikin su wa alaikum salam wa a masha to masha Allah نعم نعم a ba tafiya ba tazara da ke tsakaninsu sai da aka yi na ka'aba shekara arba'in sannan kuma daga mashi ma aka yi na wannan aksa ɗin na farko rafa cewa yahudawa da suke nuna a yau isra'il ba su bace haka haka haka a su ba da kasashe da yawa ethiopia germany da jazz da sauran sura na yanzu kuma da trying su zo su na farko da zai ta farko shi ne tsari Yahudawa da suke da Germany sun yi an tabi da Hitler. Haka. To ba mu al'ala da kuma bayanin da ya faru a Hitler da Yahudawa. Eh, shi wannan shi ma ta musulmi ne.
Dabi kuma, tambaya ta shi ne, ba alkawarin Allah ba ne cewa sai an ci tare ko zama ɗari gida, guda sa'adar Allah ya kuke sa kuke waka su kuke ba gida.
na
Kuke wannan yaƙi na ke wani suke is expanding like this ba wani alkawarin na da
yawa to a- a wannan maganan shi hitila su kamar da na faɗa su yahudawa ne da suke zaune- da suke zaune a nan ƙasashen turawa sai suka waye gari ɗungulungun da wasu tattalin arzikin ƙasarsu da sauransu da kuma hada wasu rigimu sai aka- sai in aka duba sai a ga su suke hadawa a ƙasa Um, ina tunawa har lokacin da Suleiman da Magnificent wanda yake kowace alkanuni su turawa su ce mashi Magnificent Suleiman wani kalifa na na Uthmaniyya lokacin da aka koro su a S- Spain eh, shi ya zo ya ba su waje a daular nan suka zauna to amma daga baya su ne suka dinga hada mashi a tabu saboda su inda suke sai an samu wannan rigima to shi wannan Hitler shi shine ah, da wada abubuwa suka taru suka yi masa yawa kuma shi yana ganin kan ma dai su ma bar wannan wajeje su sun dame su sai aka sai ga cewa shi bari a tarihi da da dan yawa ah, shi dai kuma laifinsa shine kace zaka ah, wato zuriya zuriya guda za ka karar da su baki da kaga wannan ai abu ne wanda ke mai wahala kwarai da gaske ko kiya shi da aka rinka musu baban wuta sai kaga wani ya sha ubangiji bai ga dama ba kuma ina ganin akwai baba ina gani ba daga cikin malamai na wanda nake shirya da su kan wannan yake cewa yana ganin abin sa ubangiji ya bar bakaya na waɗannan yahudawa saboda inda ba yahudawa nan da wani sai zai ce ma duk wani abin da ake faɗa na addinai babu su to amma sai zama akwai su akwai su kuma kowa ya riga san tarihi a duniya da kuma yadda tasirin su wanda ce babu su kaga yana ɓata kasa lokaci sai maganan tarawa wannan ta- cewa su taru a waje guda wanda tabbata daga cin abin da mu yanzu muke ganin kamar wannan an ɗauko hanya ne wannan abin da suke cewa za su taru a waje guda wannan dama kuma mu muna da wato prophecy abin da manzo Allah ya yi ya bada labarin shi cewa zai faru nan gaba kuma abin da manzo Allah ya faɗa ba zai tashi a banza ba cewa za a zo a yaƙe su har sai wato a- a- wato mushiya ta ce zo ga bai hude ya ɓoye ya ɓoye a waje a- a bayana a kashe shi wannan kaga wannan ba zai yi waje san haɗu in suka haɗu suka dinga ta'addanci suka dinga waye to kaga wannan shi zai ba da dama a sami wannan abin nan to wannan shi kuma wato kadara ne na ubangiji kauniya ko Allah su kuma su ya faru ko abin da ubangiji ya kadara dole shi ya faru ne yawa amma yanzu shi mu yanzu abin da muke magana a kadara kauniya wannan dole zai akwai ta to amma kuma ita kuma mu zo mu ce kuma mu da kanmu za a je a dauko su kuma wasu su saba da su gangan to sai ka bari sai lokaci yayi shikenan sai a wannan in kuma da ba lokacin ne yayi za a ce ai wannan rigimin rigiman sai za a je wannan gaban to kaga da mu ubangiji zai abin da ya ga dama kuma za a je ma wannan gaban insha Allah ta'ala kuma ai ko a yanzu zaka ga abin suna nufin maganta sosai sau tunda yanzu zaka ga da can tuturawa ba sa fahimtar abin da suke na zalunci amma yanzu zaka ga su kansu waɗannan waɗannan falsinawa yanzu ana ba su ana ba su ofisoshi da suke bude consulate office da sauransu ana suna budewa Spain ina ina da sauransu da an ba su yanzu an fara gane ta'addanci su da muguntansu to kaga wannan kuma mutum ya- suna rasa support da suke da shi na mutane wanda daga baya kuma tabbas in suka rasa wannan to ai an rasa karfi kuma eh in dai ba wannan shi wanda yake ta hauka shi yake cewa shi gazan ba yanzu babu ruwan shi da ita ba Allah ta'ala ya kyauta saboda haka wannan magana hisa da gaskiya ta dan tsawo ta da tsawo sosai amma dai a takaice wannan shine abubuwan da ya- suka faru suka yi yawa kuma eh, zan so wata na a a sami wani wanda ya san tattalin arzikin ƙasa sosai wanda ba wanda zai kanta ake wai asalin eh, leburancin ba a wanda ya san asalin yadda abubuwa ce daga tushe yanzu ya muku bayanin yadda duk wasu abubuwa da muke yi na riba na ƙasa da ƙasa fasantacin da ake zuwa su kuma ake ba kwaɗanda ya kudawa za ku yi mamaki kuma in gaji suna wannan magana shi da za ka je ayo dole ka tsane su kai kanka ɗan abin da kake rainawa kake ganin kamar ba sa ce riba da kai rudunu duk wannan da kake gani da wannan ana hana kuma da ba a ba su ko sai su gaba da abubuwan su mutane wanda sai Allah kuma sai dai Allah ta'ala ya ci gaba da ah, kwanci abin da suke suke suke wato kullawa Allah ta'ala ya tsare mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh